أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونبخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Muna ashirin da tara ga watan Jumada Thani, wata na shidda a cikin watanni na addinin Musulunci. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta bunka bin Allah saba maka sabawa Allah daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya yi da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah subhanahu wata'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da gudanar mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi na musamman a duk sati a cikin wannan littafi namu mai albarka ɗaya daga cikin littafanmu na addinin musulunci mai suna usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheikh dr saleh bin abdulaziz ali sheikh rahimahullah muna fatan al'umma garda magaran da kewaye yara da manya maza da mata an wayi gari lafiya ‘yan kasuwanmu da ‘yan kwadagonmu da ma'aikatanmu masu neman ilimi muhammadiyar na boko masu karantarsuwa da azuka muna fatan an wayi gari lafiya yinin da ke cikin wannan rana alkhairin da ke ciki Allah ka sarar da mu sharin da ke ciki Allah ka tsare mu jami'anmu na tsaro na gida da bakin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasanmu malimanmu waɗanda suka rasu Allah ka yi musu rahama masu rai Allah ya yi musu tsawon lokaci mai albarka, ya sanya musu imani da adalci idan lokacinsu ya yi, Allah ka haɗa mu da mu da su a cikin jannatul Firdaus. Yaranmu ‘yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah, Allah ka aurar da su ga mazaje na ƙwarai. kina so kenan zawarawanmu Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan muci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da ƙaƙa na kayi Allah ka raba mu da shi mai ɗaya Allah ba shi kuɗi da dukiya ya sanya mushi adalci ya ƙara ta biyu. Mai biyu, Allah ba shi kuɗi da dukiya ya sanya mushi adalci ya ƙara ta uku. Arihe, mai ta uku, Allah ba shi kuɗi da dukiya da adalci ya yi ta hudu. Allah ka sanya mana adalci. Allah cikin iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu. Allah kai ne Allah darasi da muke gabatarwa Allah ka sanya mana ikhlasi Allah sa muna yi dan shi yi da ba dan Allah ba Allah ka tsare mu Allah ka dauki rayukan mu akan wannan hanya babban abu Allah sa mu lafiya mu kare lafiya yan uwa musulmi darasinmu da muke gabatarwa a cikin usulul iman fi dawil kitab wa sunna na ashek dr saleh bin abdul aziz ali sheikh darasi ne wanda yake kirana yake kiranka yake kiranki yake kiranmu mu gyara aƙida mu ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yau idan ka diba tauhidi na kaɗe ta Allah ta a cikin bota da naka da na wancan yana buƙatar faɗakarwa da tunatarwa da wa'azantarwa da kakkaɓe masa dukkan wata ƙura da wata al'ada wadda ta shayi tauhidi domin mu samu tauhidi tsantsa na asalin halitta mutum da aljan Allah na cewa ma khalaqatul jinna wal insa Allah subhanahu wata'ala ya gyara tauhidin ƴan wa ɗalibai al'ada ta gudanya kafin mu ci gaba darasi mukan tunatar mu azantar mu faɗakar mu motsar bisa ga ƙa'idar wa zakir fa'in na zikira ko kuna da aya Allah subhanahu wata'ala ya ce, Wa zakir fa'in na zikira tamfa'ul mu'amini, ka tunatar, ka wa'azantar, ka faɗakar, tunatarwa tana ba da amfani ne zuwa ga masu imani. uwa musulmi, duk wanda ka yana ƙoƙarin ya saurari tunatarwa. alƙashin littafin Allah alƙur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi alama ce mutum wannan yana da imani domin Allah ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar tunatarwa tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani Allah ya ci gaba da cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bin halicci mutum da aljan ba face hede don su yi mini bauta. ma'ana yuwahidun don su kaɗe ta Allah a cikin bauta shine asalin halittar mutum da aljan kisa ɗan uwa musulmi ka yi ƙoƙarin gyara tauhidinka kalmar ka ta la ilaha illallah ka san ma'anarta ka san abin da ta kumsa ka karance ta ka yi aiki da ita a nan duniya ka yi shirin karɓa tambayoyi guda uku a cikin zamantakewarka na barzakhiyya ka rabu da duniya baka je lahira ba kana cikin kabari domin tambayoyi guda uku da akan yi wa mutum tambaya a cikin kabari wannan wa'inda suka shahi tauhidi ne man rabbuka ma dinuka man nabiyuka sallallahu alaihi wasallam kuma kayi kokarin sanin abinda ita kalmar la ilaha illallah ta kumsa da abinda yake wato rushe kalmar la ilaha illallah tinka ka je makaranta ka santa ka san ma'anarta ka san abinda take kira na tabbatarwa da abinda ke kore domin Allah ce bai halarci mutum da aljan ba face here dan su yi mishi bota ma'ana liyoyi dan su kaɗe ta Allah ma uridu minhum min rizqin Allah baya nihin su bashi wani arziki wa ma uridu an yudi mun kuma Allah baya nihin su ciyar da shi dan uwa musulmi ku bani aya cikin suratul a'la fadhakkir fadakir in na fati dikira ka tunatar tunatarwa tana da amfani wake amfanuwa da tunatarwa da wa'azi sai zakaru man ya khasha a sannu mai jin tsoron Allah yakan tuna ya wa'aztu Allah ka sanya mu a cikin masu tunawa su wa'aztu ‘Yan uwa musulmi, ɗalibai, bana hankalin kana bana hankalin kina din rigimar da ake ki zamanto kin tabbatu akan tauhidi kade ta Allah kada ki yarda shibin daras ko talallabiya ko sarmandauna ta kwashe ki ki war turba ta tauhidi ta la ilaha illallah hatara shi yasa malam yayi littafi na musamman usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna fi daw'il kitabi wa sunna tushen imani a cikin inda zaka samu haske ba mai kuna ba haske mai sanyaya zukatanka a cikin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam tushen imani shi go shine tauhidi kade ta Allah to din rigimar da ake uwa a matsayinki na musulma a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙarin tabbatuwa akan cikin masu tauhidi ka yi watan da ƙoƙari da himma da ƙwazo da tabbatuwa domin imani na ƙaruwa da ƙaruwar aiki na gari imani na raguwa da saɓawa Allah ka yi ƙoƙarin tabbatuwa akan aiki na gari tabbataccen tauhidi har ka je wa Allah da shi ranar alkiyama ka tashi a cikin masu tauhidi da jin kan Allah da rahamar Allah sauran 'yan kurakuranka idan Allah ya dibi tauhidinka ya gafarta maka domin Allah ba yin gafara ga wanda har ya mutu yana da Allah biyu eh yana da Allah biyu wani zai ce ai sai masu bobata guma kuna so ma Allah biyu a ka dauki wani haƙƙi na Allah ka ba wani abin halitta kai Allah biyu wake arzitawa wake talautawa wake daukakawa wake kaskantarwa wake ba da lafiya wake ɗora rashin lafiya wake ba da matsayi sai ka ɗauka ka ba wani abin halitta kai Allah shirka mutkar ba tuba ba amma ka gane ɗan uwa ƙa'ida ta ahlu sunna wal jama'a duk wani laifi da ka sani ko da ita shirkan ne sai ka ji wa'azi ka tuba ka tattara kai astighfari kai tuba ka jera Allah shi yake karɓi tubanka da kowane lokaci mutukar ba a rike ƙohon tuba ba inna Allah ya kabar tawbatar abdi ma lam yughargir Allah na karɓar tuban bawansa mutukar bawan bai kai gargara ba malamai sun yi magana akan menene gargara sai suka ce ma'ana ana nufin kai gargara kana bisa gado mala'ika yayi sallama zai yana fara ɗaukar ranka wal tafati saqu bisa ila rabbika yawma idhin al-masir fala saddaqa wala salla walakin ya isa Allah saka muku da alkhairi ajiz kenan su ne ka tsunkulo aya su ci gaba Allah ya yi wa ilmin mu albarka Allah ma iyayen mu albarka wayanda suka rasu Allah ya musu rahama malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah na karɓar tuban bawansa mutukar bawan bai kai gargara ba ma'ana ba fara zarar ransa ba ƙwauri na bankwana da ƙwauri to alama ce wa ana zarar ranka to a lokacin da kace na tuba Allah bai karɓa amma ka gane babu wani laifi da za ka yi a duniyar nan ka tuba ga Allah Allah bai karɓi tubanka ba Allah na shimfiɗa hannayensa waɗanda suka dace da mulkinsa a cikin dare ina mai neman tuba in karbi tubansa ina mai neman lafiya ya fi lafiyarsa ya ba shi lafiya Allah kai shi yake cigiya haka nan da rana Allah na shimfiɗa hannayensa wanda suka dace da mulkinsa yana neman wane ne zai tuba daga wani laifi Allah ya karbi tubansa mutukar ba a rike ƙofar tuba ba to ƴar uwa musulma nasiha da ake miki in an zo gare ku ko an zo gare ka ko an zo ga anguwarku ko garinku ko cikin radio ko tele ga masu kallonmu ɗan uwa musulmi kwamar da ake ki tabbatu akan tauhidi kadda ki sake ki koma zuwa ga Allah ko ka koma zuwa ga Allah kana shirka kana hada Allah da wani cikin gobe yau mutane sun zamanto ka ce lokacin sihiri na tashe ne daga mutum ya rashin lafiya sai a ce wani ne mushi magani eh ciwon kayan kai sai a ce ai magani ne takaltakal ka samu sai a ce magani ne kare tattalin arziki ka samu sai a ce ai sihiri ne aka maka a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina za mu dan uwa musulmi shi wanda ya maka sihirin mi az zai samu mi zai cewa Allah wata irin daukaka zai samu shi awwane ne ni zai zama a duniyar ya maka sihiri ka lalace ko ka haukace ko duke ka ta jara baya mi zai samu mutukar bai tubu ba ɗan uwa musulmi to ɗan uwa musulmi mu nisanci mago-mago da shirka da sihiri da saddabaru don a juyar da bayan Allah ko mallaka da mata suke da yi sihiri ta mallaki mijinta a ce mijin hajiya eh ko misali ce hajiya kun gaya ma hajiya? a zo kai sallama zancen yaran ne na auren kun gaya ma hajiya? ta yi mallaka to me za ta samu me za ce miki ke ke kuwa ce ce me za ce mai matsayi za ki samu ga musiba tana jiran ki wurin Allah in biki tuwo ba azabar Allah na jiran ki to ƴan uwa musulmi Allah shi yana kishi a yi mushi kishiya ya son kishiya ya son haɗa shi da wani ya son ya ga bawan shi yana shirka da shi yasa ya ce inna allaha la إن الله turka shi in ji malam bahaushe inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ai Allah baya yin gafara ga duk wanda ya mutu yana mai shirka da shi ka mutu kana hada Allah biyu kana sihiri kana dabo dabo kana dogara da wani ba Allah ba kana neman tallafin wani da agajin wani a lokacin da ba mai iya bada tallafi da agaji sai Allah har ka mutu kana shirka da Allah to Allah baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka da shi amma abinda bai kai shirka ba Allah yana gafara ga wanda ya ga dama ka gane dan uwa musulma musulmi ko yar uwa musulma wa man yushrik billah duk wanda yake yana yin shirka da Allah bai tuba ba faqad iftara ithman azima wannan ya kirkiri zunubi wanda yake mai girman gaske ya kirkiri zunubi mai girman gaske inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ce babba a zaluncin ma in kana ne babban zalunci to kakka wuce shirka hada Allah da wani daukan wata siffa ta Allah ka ba wani abin halitta malaman fiqh suna cewa ko daga mona maza ko daga mona mata ko da in na gamu da kuturu kaza ko na gamu da makaho kaza ko kuma tsuntsu na tashi da sahe in naga ya buga yayi waje kaza ina da sa'a ko naga ya buga waje kaza bai da sa'a ko da wannan suka ce shirka ce haka ma don fiqhu suka ce Allah saka musu da alkhairi domin a karantar da kai duk rigimar da ake ka nisanci haɗa Allah da wani ka tsaya kaɗai ta Allah ka tsaya asalin halittarka Allah ya halice ka don ka bauta mishi don ka kaɗe shi a cikin bauta. Muna ƙara tunatar da ‘yan uwa musulmi irin fa'ida da alkhairi da farala ga wanda Allah ya arta shi da tauhidi yake samu ‘yan uwa musulmi. Akwai fa'ida ta gaske. shi yasa duk fafatawar da ake kai dai a same ka a cikin tauhidi kade da Allah mai tauhidi mai tawakkali ga Allah kayan na Allah ne mai kasan Allah ne mai badawar Allah ne mai daukakawar Allah ne mai kaskantarwa Allah ne mai hanawar Allah ne haka ake so komin ka Allah kayan nashi ne abin da ya baka wanda ya bakanta maka rai wanda baka ji dadin shi ba sai ka koma zuwa ga Allah ka tuba kai ta nema kariya daga Allah Allah ya kare ka Allah ya tsare ka akwai fa'ida ta gaske ga dan uwa mai tauhidi mala a gurguje zano mana fa'ida guda uku al'amr fil akhirah min al'azab samun aminci amintuwa daga azabar Allah al akhirah Allah ya fitar da kai daga cikin waɗanda za a yi musu azaba. Wannan me ya jaya mishi wannan? Tauhidi. Kaɗe ta Allah. Eh, kaɗe ta Allah. Ba guru, ba laya. Ba kiran masasau, ko jangare, ko uwar dawa. Hmm. Wa za a kiraya? Allah. Wa ƙara rabbukumul uni astajibu lakum ubangijinku Allah ce ku roƙe ni amsa to ka samu amincewa daga azabar Allah a hilin alkiyama a ranar lahira to sai kana cikin masu tauhidi abu na biyu wal hidayatu fi duniya ka samu shiriwa a duniya Allah shige ka ayan ka samu shiriwa daga Allah aika ka ba kullum a cikin sallanmu muna cewa ihdina siratal ladina amta alaihim ghayril maghdubi amin jazakumullahu khair Allah ma ilimin mu albarka to ka samu shiryuwa kullum muna addu'a Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su tun daga annabawa da mumunai da salihan bayi farala ta gaba ga mai tauhidi na samu wata kafirin zunu kankarar zunubi Allah ya kankare maka zunubinka yau Allah ya ce duk wani zunubinka babba ne ko ƙarami Allah ya kankare shi mai kankarewar Allah ne nukafir an kum sayyi'atikum Allah shine mai kankarewar to ka samu kankarar zunubi dan uwa musulmi sai ka yi kokarin tabbatuwa a cikin tauhidi ku bani aya alladina amanu wa lam yalbisu imanahum
Allah subhanahu wata'ala ya ce alladina amanu waɗannan da na yi imani da Allah subhanahu wata'ala shi macancancin abauta masa shi kadai yake bashi da abokin tarayya suka yi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama amma walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuda imanin su ba da zalunci bi ma'ana basu cakuda imanin su ba da shirka inna shirka la zulmun azim to wayanda suke da wannan siffar ga imani da Allah ga imani da manzon Rama alaihi salatu wassalam tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi a duk abin da ya baka labari ka yi mushi da'a cikin duk abin da ya umarni ka nisanci duk abin da ya hana kuma ya tsawatar wa Allah ya abu da Allah illa bi mashara kuma ka shaidi kada ka bota wa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shari'a shi yasa wani guri Allah yake cewa wa man yusha'iqir rasul من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسل جهنم وساءت بصيرا wanda ya sa ma manzo sallallahu alaihi wasallam kake bin abin da ya zo da shi kake hannuwa da abin da ya hane ka da abin da ya tsawatar kuma ya hana kake hannuwa kai gaskata shi a cikin duk abin da ya baka labari ka ki mishi da'a cikin abin da ya umarni kana bauta mishi kana bautar Allah kai ba tare da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ba to man yushaqir rasul duk wanda ya sa wannan manzon waye tabi ghayra sabilil mu'minin yabo ta hanya ba mu nan horko ba in an ce mu nan horko kai ma gasan ko su wane ne zaratan sahabbai radiyallahu anhu sannan tabi'ai sannan tabi tabi'i an gane ko yabo wata hanya wadda bata mummunan hurko ba
Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mishi abin da ya jibinta bayan haka wa nuslihi jahannam kuma ranar alkiyama a sanya shi a cikin wutar jahannama Allah ka tsare to waɗanda suke imani na gaskiya bu guda imanin su ba da shirka ulaika lahumul amnu su suke da zama lafiya su suke da kwanciyar hankali wa hum mutadun kuma su ashiri farala ta gaba wanda mai tauhidi in ya tabbato akan zai samu sai ka diba hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga cikin yake cewa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an muttafaqun alayh haƙƙin bayi a wurin Allah ki gane wannan farla ce wani haƙƙi ne naki a wurin Allah ku bayin Allah kuna da haƙƙi a wurin Allah na musamman kamar shi yanda yake da haƙƙi a kanku ku bota ta mashi kada ku hada shi da komi a cikin bota to shi kuma Allah haƙƙin ku a gurinsa shine kada ya azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba wani duk Allah ya taimake sa bai shirka da Allah ba ko an yi da an tuba an tsarkake ibadar Allah tauhidi tsantsa an koma zuwa ga Allah ana cikin wannan lokaci yayi to Allah ba zai azabtar da shi ba Allah yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a kada Allah ya azabtar da duk wanda bai shirka shi ba wannan shine haƙƙin bayi a wurin Allah. Ɗan uwa musulmi ko ‘yar uwa musulma mai sauraronmu ko mai kallonmu, wani bawan Allah ya zo gurin manzan rama alaihi salatu wassalam, ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam, dullani ala amur yi da janna. ka nuna mun wani aiki ya rasulallah keye a cikin halitta bin ka bin Allah saba maka sabawa Allah ya mace ba ta ba aihuwar da kamar ka sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulallah ka nuna mun wani aiki wanda zai shiga da ni gidan aljanna dan ki gane yar uwa musulma ko dan uwa musulmi da aka ce alladina amanu da aka ce innal ladina amanu sai a ce wa amilus salihat bayan imani sai aiki na gari ya shigo to yau ga sahabi yana neman manzara alaihi salatu wassalam ya nuna mushi wani aikin da zai aiwatar ya shiga da shi gidan aljanna gidan aljanna yake fama manzara alaihi salatu wassalam ya nuna mushi aikin da zai shiga gidan aljanna فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon rama alayhi salatu wassalam yace ta'budullah la tushriku bihi shay'a ka bautatawa Allah ka shedinka kadda in ji kadda in ga ka hada Allah da wani ba cikin bauta tsantsar bautar Allah tsantsar tauhidi kade ta Allah wa tuqimus sala kuma ka tsaye da sallah tsaye da sallah yana daga cikin aikin da ke sanya bayan Allah gidan aljanna. Wata utiyar zaka kuma ka bayar da zakar dukiya. Ta dukiya ce, ta gayan gona ce, ta shanu ce, ta raƙumma ce, ta awaki ce, ta kayan gona ne, ta kayan kasuwanci ne, in Allah ya ƙaddara. ya baka domin mai kasan Allah ne mai arzitawar Allah ne mai badawar Allah ne na hannu kasamna bainahum ma'isha fil hayati dunya jazakumullahu khair Allah saka muna da alkhairi daga cikin aikin da ke sanya bawa gidan aljanna ya sami gidan rahama gidan aljanna wasilul rahim sadar da zumunta wannan kuma sai ka tambayi kanka mu tambayi kanmu shin bangaren zumunta yaya muke na imani ka tabbata babanka ya yi ka zumunci Hmm? kin tabbata mamaki ta yi ki zumunci kakanka ya yi ka zumunci domin an share kwanaki za ka ji ya ce zan leƙa wuri kaza in ga suwa ne ko a ƙauye ko a baraya ko a cikin gari amma abin tausayi abin kai ciwo ƙananka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ‘yan maza biyu kuke ko ‘yan mata biyu kuke sai ya yi wata ko wata uku bai leƙo ya gai da iyalanka ba in ka gai shi mai ƙoƙarin ne ya yi sabga zai zo mai wani wani mai ƙoƙarin ne ko mai ƙoƙarin ce amma takarar sakanin taƙin taƙin ya tashi ya tahi ba abin da ya kai shi gurin wani ya zumunci kawai ya zo ne don sadar da zumunta a yau illa ma rahimar rabbi sai wanda Allah ya taimake shi da samun rama da gare shi. ‘Yan uwa musulmi gyara zumuntanmu, zumuncin mu ayo yana buƙatar gyara. To aiki daga cikin aikin da ke sanya bawa gidan aljanna akwai sar da zumunta. Wannan shi ne a taƙaitan taƙaicewa muka ɗan faɗakar mu motsar a irin farala da alkhairi da mai tauhidi zai samu wannan gara asar ta musamman farlar wannan adalin tauhidinsa Allah ka sanya mu daga cikin masu tauhidi muna cikin littafin mu usulul iman fi dawil kitabi wa sunna nabban malamin mu ash-shaykh dr saleh bin abdul aziz al-shaykh rahimahullah muna cikin darasi na annahyu an qawlil hajari inda ziyaratil qubur muna cikin wannan darasi a sati da ya gabata taƙin taƙin taƙin muna yin magana a kansa sai lokaci ya cikin darasin da hani daga faɗa wadda take ta haram a yayin da mutum ya ziyarci kabarurruka a yayin da mutum ya kai ziyara zuwa ga kabari ko ya raka wata gawa zuwa kabari to akwai maganganu waɗanda suke a musulunci haramun ne to muna cikin darasin wannan sai lokaci daga cikin irin ababen akwai kira wa'inda suke cikin kabarin wani bawan Allah salihi waliyin Allah yana cikin kabarinsa kai ka zo kan kabarin kana kiran shi wannan haramun ne akwai roƙonsu wani abu su baka wani abu ko wani matsayi ko su baka lafiya ko su biya maka wata bukata duk malam ya kawo a cikin wannan littafi shi ma ya ce wannan haram ne da neman agajinsu neman cetonsu mota ta darka ko daga tunin fasu ba burki ka shawa ka ji ba burki a wani bawan Allah da an yi shi salihi waliyin Allah mai bautar Allah mutumin kirki ya mutu a garinku a karkararku sai ka rinka yawa ne yawa ne tsare ni shi sun cikin kabari ka san dai akwai ayar tambaya cikin wani lamar to shine neman tallabinsu da agajinsu ko neman lahiya sai malam yace fa kullu zalika min ashirk min ashirkil bawa wannan duk yana da cikin shirka wadda take a bayyana karar ahili tunda kiran wani Allah ne ake kiran wani bawan Allah ne wanda ya rasu yana cikin kabari kace ka maka tallabi da agaji wannan shirka ne wadda ta bayyana karar ahili wal kufru sala kuma yace da kafirci wanda yake karar ahili sai malam yace وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث عديده حقيقا daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai masu yawa sun tabbatu fi mar'i min dalika a cikin hari daga wannan kiran wani wanda ke cikin kabari ya kawo maka tallafi ko ya baka lafiya ko ya baka arziki ko ya biya ko wata bukata wannan hadisai tabbatattu masu yawan gaske wanda suke bayani karar akan haramci ga wani sun tabbata wannan yau an da hali kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daga wannan wala ana fa'iluhu da kuma la'antar mai aikata irin wannan aikin ka je kabarin wani bawan Allah kana kiran shi ya kawo maka tallabi ko ya kawo maka agaji ko ya baka lafiya ko ya baka kuɗi ko ya ɗauka kaka ko ya biya maka bukata kaza manzara alaihi salatu wasalam ya la'anci mai wannan aiki fi sahihin muslim ya zo a cikin sahihin muslim an jundub ina neman ɗalibai su kawo mana karatun hadisin an jundub da muka yi karatun sallah daga ba kuma su fassara mana shi imam muslim ya hutar da shi daga jundub dan abdullah cewa shi yace ya ji manzon rama alaihi salatu wassalam na cewa qabla an yamuta bi hamsin kahin ya mutu da kwana biyar kade yaji wannan kalma daga makin manzon rama alaihi salatu wassalam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi allamahu shadid ذو من رأي وهو بالأفق sun ya isa aji mutanen ke. Kabla an ya mutu bi hamsin, kahin ya mutu da kwana biyar, ya ji manzan rama alayhi salatu wasalam ya ƙuri yana cewa, Ala, farkika ji ko na'am ku saurara. Tambi, farkasuwa ce, Ala, na'am, ana so a jayo hankalinki. A jayo hankalin kan an ce, Ala, to akwai labari. ka saurara daga bakin da baya magana ta samu inna man kana qablakum lalle ya kasance waɗanda suka wuce tun gabaninku kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid wai su al'ummomi daban waɗanda sun wuce tun gafin zawo sun kasance suna roƙon ƙabarurrukan annabawansu da salihan bayinsu, salihan cikinsu, salihan bayin Allah, salihan cikinsu, ƙabarurrukansu suna roƙon shi masaji da masallaci, wurin yi wa sujada. Wa'annan masajida, falatadu, shi kuwa ƙa'ida dukkan wuraren sujada na Allah ne ba a ma wani sujada banda Allah. To akwai al'ummomi da sun wuce tun gabaninku suna riƙon kabarrukan annabawansu da salihan cikinsu bayin Allah managarta waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun kina so ki zama waliya kina so ki zama waliya to suffa bi zaki dauka eh siffa biyu yake samu ritaka daga Allah alladina amanu wa kanu yattaqun imani da tsare dokar Allah shi kina da tauhidi kina kare ta Allah abinda manzon Allah ya ce na aiki kina yi na bari kina bari alladina amanu wa kanu yattaqun jin tsoron Allah da imani na haƙiƙar tsantsar imani tsantsar kaɗai ta Allah ‘yar'uwa musulman suna ƙarara babu jigar-jigar a cikinta babu ƙura eh gwargwadon ƙarhinka eh to suna riƙon irin waɗannan bayan Allah waliyan Allah salihan bayi mutanen kirki sun yi botarsu inda wannan bawan Allah zai tashi a cikin kabari ya dawo duniya inda zai yi bartana har ga al'adatin da an mutu mutuwa ɗaya ce to da ya ji kana kiran shi a lokacin da yake matacce don ya kawo maka agaji ko tallafi ko tallafi a kasa da ya ce babu kai babu ko raba hanya eh to waɗansu al'ummomi da suka wuce tun gabaninku suna ruɓan ƙabarruka annabawansu da salihan bayin cikinsu na Allah suna ruɓan ƙabarruka su ƙuraren sujada. Ala sai manzo Allah ce ku saurara farki kaji ga labari ya zo. Fala tattaki zul quburan masajida daga yau kadda ku rinka rikan ƙabarruka masallatai an ana wurin sujada. Ka je ka faɗi gurin ƙabarin wani kana mai sujada ko kana roƙon shi ko kana kiran shi alhali dukkan wurare na Allah ne ba a kiran wani a masallaci sai Allah ba a sujada ga wani sai Allah a to na'am ku saurara fala tattakizul qubur masajida ka shedi kada ku riƙa barruka wuraren sujada inni anhaakum an dalik indi manzara ma ce ni na hane ku daga wannan wama atakumur rasulu wama nahakum an ta'u wattaqu Allah inna la shadidul iqab ha da abin da manzo ya zo muku da shi ku rike shi ku yaki da shi abin da ya hane ku mu hanu ya rasulullah mu hanu yace inni anhaakum an dhalik ni na hare ku daga wannan babu kiran wani a cikin kabari babu zuwa kabarin wani ka wada kana sujada ko ka rinka kiran shi taimake ko ka maka agaji ko ya baka lafiya ko ya baka matsayi inni anhaakum an dhalik manzan Allah ya ce ni na hane ku daga wannan daga yau kadda a ji kadda a ga an yi wannan an hana fadu'awar amwat in ji malam mai wannan littafi na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna malam yace fadu'awar amwat kiran waɗanda suke matattu wasu alihim hajat da roƙonsu biyan bukata kai ta roƙonsu su biya maka wata bukata wa sarfi shay'un min al-ibadati lahum da kuma juya wani abu na ibada a gare su inji malam yace shirkun akbar shirka ce babba dan bice da gidan umar ne ya fada malam mai littafi ya fada ni iyaka ta karantawa wa sarfi shay'un min min al-ibadati lahum yace juya wani abu na ibada lahum a gare su ka rinka tasarrufin wani abu kana yin wani abu kana kiransu ko kana roƙonsu alhazira cikin kabarurruka nan ibada wanda ba wanda ake ma wannan addu'a'u huwal ibada ba ka manzarawa mai faɗa ba addu'a ibada ce wa ƙara rabu kuma du'uni astajib lakum ubangijinku Allah shi ake roƙo matsalarka kaza buƙatarka kaza damuwanka kaza wane ne mai yayewa Allah Allah ka yaye mana dukkan damuwanka mu ya Allah Allah karba mana alkhairin da muka roƙa ya Allah kai kace a roƙe ka mu ba kowa bane bayan daga cikin bayan ka muna roƙon ka Allah ka roƙo mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka lullube mu da rahmarka ya Allah Allah ka yi mana jinƙai ya Allah Allah ka taimake mu ka taimaki ɗaliban mu Allah ka agaza mana ka agaza mu karatu mu ya Allah Allah ka sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya to in ji malam yace juya wani abu tasarrufin wani abu aikata wani abu na daga ibada a gare su su wa'inda suke cikin kabarurruka ka rinka kiransu su baka tallafi ko su baka lafiya ko su baka arziki ko su baka matsayi shirkun akbar shirka ce babba amman ukufi inda kabari amma zama a wurin kabari wa taharri ijabati du'a indaha da kuma kirdada jira karbawar addu'a indaha a nan gurin kabarin wa misluhu to misalin shi as-salatu fil fil masajidi allati fiha al-qubur yana tamkar yin sallah ne kaman misali ne mutun yayi sallah a cikin a cikin masallaci allati fiha al-qubur wanda kuma a cikin masallacin akwai kabari in ku haka ne mutun yayi sallah a cikin masallacin da ke kabari wa huwa min al-bid'i munkira wannan yana daga cikin bid'a wadda take abin kyama bid'a abin kyama dan uwa musulmi kasa akwai wanda suke yin kabarin suke yi a cikin masallaci kuma ana kallon kabarin ana yin sujada eh sai a zo ana roƙon kabarin kuma a cikin masallaci to wannan bid'a ce wadda take munkira abin kyama abin abin ki ku bani hadisi daga Aisha wa fi sahihaini an Aisha ta radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallama qala fi maradihi albai idan kula da hadisin masana mun shi wa fi sahihaini lokaci na nan lokaci ya yi abinda muka yi daidai Allah ba mu lada. Kuskuren da muka yi Allah kan kare shi, Allah tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da suna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama. Wannan darasinmu na 28 ne muka yi daidai. Yau darasi na 28 ne muka yi daidai. Allah sa mu yi da shi. Yi da bare shi ba Allah ka tsare mu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته